الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun littafin risala muna cikin babi mai bayani game da hukunce-hukuncen aure da abin da ke ratayuwa da aure ko to ya ce wa iza aslamal kafirani idan kafirai biyu sun ka musulunta miji da mata kafirai ne sun yi aure suna kafirai kila an ta ɗakin gumaka in matsafa ne can an ka ɗaura aure ko an tafi coci in kiristoci ne can an ka ɗaura aure rannan allah ya haskaka zukatansu duk su biyun sun ka musulunta sabata ala nikahihima sun tabbata akan aure ba a to yanzu a taho masallaci a yi sabu na musulunci wannan aure dai da sun kai na kafirci yayi shi za su ci gaba da shi annabi bai taɓa walwala auren wani ya mai na musulunci ba mun fahimci wannan hakan ga wani bai taɓa musulunta annabi ya ce to zo yi mana bayani ina ka samu kuɗinka ba roma da dukiyarka in dai ba tabbas an gare mu wani abu na ga hannunka na wani ba ne shi za a umarta ka kama idan mai tun da ka musulunta yana cikin sharuɗan musulunci raddul mazalim amma in ba haka ba ba ruwan mu wace sana'a ka yi in ma sana'a ka ba ta da kyau to tun da ka musulun sai a yi ma nasiha to ka batta kama kila sana'a ka giya haka sayarwa ko ko kana da motoci ɗaukar giya aka yi ma sai a ce to ga addinin mu na musulunci tun da ka shiga ba a shan giya ba a sayar da giya ba a dakon giya ba a kaza duk abin da ya shafi giya ba a yi sai ka bari shi kenan kuɗin da ka tara shekarun baya ka hankan ba a cewa ka yi sadaka da su naka ne ina fatar kun fahimta to to in musulmi in in kafirai biyu sun ka musulunta sun tabbata akan auren su Allah ya sa dai kuna da dakar risalar ga ilimi ne ha ana zubawa ilimi ne zube ban ƙwarya in kun haka kun ka aje kun aje ilimi kun cuci kanku to wa in aslama ahaduhuma to in ɗayan su yan musulunta kafirai ne miji da mata sai rannan Allah ya haskaka zuciyar ɗaya ko shi miji ko ita matar ɗayan su yan musulunta ɗaya ya ƙi musulunta to me hukunci fa zalika fashun wannan musuluntar ɗaya buɗe aure ne bigai da ɗalaƙin ba tare da saki ba shi kenan aurensa ya buɗe ba bukata a ce sai ya sake ta tunda babu aure tsakanin musulmi da kafiri sai dai in kafira a halil kitabi ce to wannan ya halatta mu aure a halil kitabi a ko mun yi shi baya to ya ce wannan buɗe aure ne bigai da ɗalaƙin ba tare da saki ba to fa in aslamat hiya to in ita ta musulunta ita mata ita ta fara musulunta miji bai musulunta ba to kana a haƙa biha shi mijin ya kasance mafi cancanta da ita in aslama fil idda in ya musulunta cikin idda matar ta fara musulunta amma miji bai musulunta ba ba aurensa ya buɗe ba to yanzu miza ta yi sai ta yi idda ta je neman wani miji to tana nan cikin idda gabanin idda ta ƙari sai ce ke nima na shiga addinin nan naku nima na musulunta shi kenan ta aurinsa ya dawo ba a cewa to tun da an buɗe to yanzu a koma ɗaura wani a'a ai haka na kamar mutumin da ya saki mata ta saki na raja'i menene saki na raja'i wanda ake iya mayar da mata baya ne saki ɗaya ko saki biyu saki uku da an yi saki uku fala ta hillu lahu hatta tanki ha zaujan gayar ba ta koma halatta gare sai ta auri wani miji amma saki daya ko saki biyu duk kana iya cewa ka mayar da ita to yaushe kake iya mayar da ita kafin idda ta ƙari ka saki matar ka saki daya ka kyale ta har idda ta ƙare bayan idda ta ƙare baka samu kace na mayar da ke ba babu komai na amma in tana cikin idda kana cewa na mayar da ke kun ba za ka nemi shawarar ta ko ubanta ko wani dan uwanta ba haka ɗaya haƙƙina naka sai ka ce kawai na mayar da ki in tana da ja to a te kotu in ubanta na da ja a te kotu in dan uwanta na ja a wani kotu za ana amma ba wani ya ce ba ta koma ba yasa ba kowa a duniyar gaba ya sai ce ba ta koma ba in ba ta koma ko kotu aka zuwa ko kuma a faɗa mai ba za ta kowa ka ce ka mayar da wance ko ito ba za ta koma ba don mi saboda zagin iyayenta hake yi zagin iyaye cutarwa ne ko ba cutarwa ba ne ana raba aure saboda cutarwa da zarar cutarwa ta tabbata inda ana iya proving ɗinta tana da shaida yana zagin wani abu ya shiga yana zagin iyayenta zagin iyaye cutarwa ne yana barinta da yunwa bai bata abinci cutarwa ne yana barinta da ragga bai bata bai mata sutura yadda shari'a ta ce cutarwa ne haƙuƙunkanta bai kwana da ita ya ɗauke mata to duk dai abin da a cutarwa to in dai tana iya proving ɗine ta kawo shaida to wannan ko ya ce ya mai shi tana cewa a ni ba zan koma ba don me saboda akwai cutarwa ka nemi abu kaza don haka ni akai ne ba zan koma ba in ya tabbata haka ne ya kama baki ne shikenan in bai yarda ba ya ce a ƙarya ce to sai a tafi kotu in tana iya proving beyond reasonable doubt tana iya kawo shaida mutum biyu za ta shaida eh lalle akwai cutarwa shikenan da ta kawo sai alƙali ya mata hukunci sai alƙali ya ce ya sake ta in ya ki sakin sai alƙali ce na sake ta don alƙali na iya sakin duk duniya in bancin miji ba mai iya sakin mace illa alƙali uba uban miji bai iya sakin matar ɗansa uwar miji ba ta iya sakin matar balle ɗan uwan miji kasan in miji ya yi ta hiya an ka daɗe sai a ce wai ƙane ne kowa ne ya sake ta ya sake ta ko in mata ta yi ta kaga da yawa aka samu wannan saboda jahilci ko a kotu ake zuwa alƙali shi ɗaya ke iya sakin mace to muna tare shi ne ce fa'in aslamatiya in ita mata ita ta musulunta miji bai musulunta ba to kana a haƙa biha shi mijinta ya kasance mafi cancanta da ita in aslama in yan musulunta fil idda cikin idda tana nan tana idda bata ƙare bai musulunta shi kenan sabata ala nikahihima yanzu ba a ca to ai tunda tana musulunta an kace an buɗe aure to sai da an kai kwanaki yan musulunta don haka sai an ɗaura wani ba sai an ɗaura wani ba haka ne kamar saki na raja'i ai kaga da ya ce ya sake ta ta nisan ta gare shi amma in ta tana cikin idda yana daman mai in ya ce ya mai shi sai an daura wani aure amma in da ya bi sake har idda ta kare fa to yanzu ya koma cikin mabida ko ta aure shi ko ta aure wani ya koma cikin mabida in idda ta kare in ta yadda ta aure shi bayan idda ta kare mi za a yi yan sabon aure za a daurawa a yi bida sabuwa ga waliyi a biya sadaki sabo a daura aure sabo to yanzu in an ka ɗaura aure sabo shin cikin wanci kulli na an kai ga wancan aure na kwanaki ko sabo ne an ka ɗaura? malamai sun ka ce wai kulli ne ga wancan to kulli na ga wancan aka hida ba aka biyan sadaki aka sa sheda aka sa waliyi kaddara auren ce ne yanga ubanta ya mutu to yanzu ya mutu ko da an ka sake ta ya mutu yanzu dan uwanta zai zama waliyinta an samu canjin waliyi ko ba a samu ba to ya za a yi kuma a ce kullin wancan na in bancin dadarta ɗaya kenan sannan na biyu tana iya auren wani bayan idda ta ƙare tana iya auren wani ko ba ta iya aure to yan akwai sauran yaggoi wani na iya auren ta oh don haka in mace ta hita da saki na raja'i mijinta bai mai sheta ba har idda ta ƙare to yacci ya mai sheta an ka ɗaura aure sabon aure ne bai da alaƙa da wancan haka na kamar kana sallah sai hadasi ya kama ka alwalar ka ta kare sai ka ce ka yi arwallah sai a ce ka yi gina akwai mallamin da ya ce za ka yi gini a kai inda ka tsaya a babu inda ya hadasi ne amma yan haɓu ne ko wata lalura wadda ba hadasi ba na an ka ce to in ka da sai ka gina ka aika inda ka amma arwallah ta kari kamar masu cewa wai in ka yi in ka yi in ka yi shafa'i da witiri farkon dare in Allah ya tashe ka ƙarshen dare wai sai ka kawo raka'a guda witirin ce ne yanga wai su zambi bayan ka yi tusa ka yi hitsari ka yi ko arwallah ta kare sannan kuma kulla sannan ka taba gane wannan kulli ai ba tauma ba ko orthopedic hospital da ala ba ta iya ba ta iya gaga wannan rashin dalili ne don haka sabon aure ne yanzu an hakulla bai da alaka da wancan na kwanaki tunda yanzu ga waliyi ansa ga khidaba an yi ga sadaki sabo ansa inda wancan na ijo ɗaya za a yi amma shi shikenan da sai ansa amma komai an yi sabo kuma a ce wacce kun wancan nan don haka in saki guda ka yi can wanga da aka kulla yanzu ya giya biyu an haƙulla in ka yi saki biyu shi kenan ta nisan ta gare ka bai ma'ana ba ko ya yi ma'ana kuka ganin ku ba bai ma'ana ba don haka in to kun ji wannan ko to mu tafi wa in aslama ho to in shi miji yanzu shi ya fara musulunta matar ta ƙi musulunta wa kanat kitabiyatan amma matar ta kasance ahlul kitabi ce ba yahudiya ce ko kirista ce sabata Allah sai ya tabbata akan tun da ya halatta gare mu mu aure ahlul kitabi ɗan ahlul kitabi ce fa in kanun majusiyata amma in ta kasance majusiya ce mai bautar wani Allah ba ba kirista bace ba ba yahudiya bace fa azlama ba'da hutan musulunta baya ne makanaha nan bagiranta yana cewa ya musulunta ita ma tace ta musulunta to kana zauje ne sun kasance ma'aurata auren su zai ci gaba wa in ta akhara zalika amma in musulunta ta ya jinkirta to faqad banat minhu ta nisan ta gare shi jinkiri kamar yaushe kamar a samu wata guda zuwa wata biyu to ta nisan ta gare wasu kuma sun kace zuwa lokacin da iddata ta ƙare ta nisan ta gare shi don haka in bayan idda ta ƙare ta ce ta musulunta to kaga sai an sake ɗaura wani aure amma in cikin idda ne ta ce ta musulunta shikenan sai ya kama aure ne muna tare to fa'iza aslama mushrikun in mushriki yan musulunta wa inda hugunsa aktharu min arba'in yana da fiye da mata hudu kasan musulunci ya iyakance a aure mata hudu amma kafirai suna iya auren as much as they like kono suna iya aure kamar hadisin wani sahabi ya ce ya musulunta ko da ya musulunta yana da mata goma sai annabi ya ce ya zaɓi hudu da cikinsu ya rabu da saura kaga mata hudu an ka iyakance mu shi annabi abba iyakance amma dai mu al'umma to hudu in ba su isan ka sai ka hada da koyangi in akwai su in babu suka kire sarkin musulmi a fara yaki yanzu a samu shi ne ya ce wa idza aslamu mushriku in mushriki ya musulunta wa inda wa aktharu min arba'in gu ne akwai hiya da mata hudu fal yaktar arba'an to ya zabi mata hudu wa yufariq baqiya hunne ya rabu da saura ba a ce ya dauki ta daya da ta biyu da ta uku da ta hudu ko ko ta karshe da mai biyu da a ya zabi ya zaba ya zabi hudu da cikin su sai ya rabu da saura mun ji wannan to sai hukuncin la'ani wa man la'ana zawjatahu duk wanda ya la'ani da matarsa lam tahilla lahu ba ta koma halatta gare abadan ta abu da tahrimi kenan ba ta koma haramta gare shi illa abadi har abada ba ta koma halatta gare wa kadhalika hakan ga alladhi yatazawwaju almar'a wanda ya aure mace fi idda ta cikin idda haka wanda ya aure cikin idda ya sani ta sani an ka daura aure cikin idda kuma ya sadu da ita cikin idda ita ma za a buɗe auren ba ta koma halatta ga rai har abada sun keta haddi na shari'a sun yi ganganci to me la'ani ɗiba a daga la'ana ne wallazi ne yarmuna a zuwa jahun wallam ya kullahun shahada wa illa an fusuhun fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu lamina sadiqina wal khamisata anna anna gadaballahi alai gadaballahi na anna la'anatallahi alaihi in kana min al kadhibina waya da rawa an hal azaba an tashhada arba'a shahadatin billahi innahu la min al kadhibina wal khamisata anna gadaballahi alaiha in kana min as sadiqina shine la'ana eh shine la'ani me yake sa la'ani abu biyu ko ganin zina ko ku bayyana ciki mutum ya ga mata ta tana zina kun baya da shaida ba an ce shaida mutum hudu shaida zina ba to shi ɗaya ya gane ta cikin gida yana shiga gida ne iskan ma tare da wani suna zina ba ya iskan ma wani cikin gida ne ba suna yawa wani abu ya zo bida ya gane ta turmi ya gane su turmi ta ɓarya al'aura ta cikin al'aurarta shi a shaida zina da zai iskan musu rufe da ɗaki ya iza gambu ya iza gambu sun rufe ya kada gambun ya shiga ya iska musu zandar ko ma ya iska mishi bisa gare ta amma bai ga al'aura ta cikin tata ba bai bai kama su suna zina ba sai ya gane su kalmir wadi kalmir wadi fil mukuhla aw karasha fil biri haka mai risala ya ce za mu cin mai cikin kitabul hudud sai ya gane su kaman maci cikin tandun kwalli ko san maciyin maciyi ko abinda mata ke shafa kwalli cikin me ake sa shi tandun kwalli to ya zura al'aura ta cikin tata da kasa an zura maci cikin tandun kwalli aukar rasha koko kamar igiya filbi'ir yadda ake zura ta cikin rijiya kenan dole sai ya ga al'auran mijin cikin al'auran matan to sannan aka ce amma in ka iskan mai samanta to yana yaki da jikinta kai mata ciyo yana mata taushe ne amma ba zina ce ta yi daka jikinta ya yi ciyo ta yi aiki yana mata taushe ne kaga hukuncin ya mata taushe kuma daban da hukuncin zina yanzu ba da zina za sai a zarge da trespass me ya kawo cikin gidanka hayewa matar ka taushe shi ɗaya za a zargi amma dai ba zina ba to jama'a mutumin da ko alama baka gani ba kuma ka ce mai mazinaci babu haƙƙi to kuma bayan ka gani sannan ka ce ka samu mutum hudu mutum hudu su ma su gane su cikin wannan hali da ka samu mutum uku sun ha gane su cikin wannan hali na hudu ko da ya zo ya iskan ya fitar da al'aura ta baiwa da tashi da samanta ba amma ya fitar to abin da shari'a ta ce uku din nan duk su kawo bakin su kasu ce sun in sun kace sun gani duk za a yi musu bulala ta kazafi saboda kariyar mutuncin bayi ne Allah ya sa waɗannan to amma kuma yau ko tuwon shinkafa da miya da miya goro da man shanu bai daɗin ci kamar wadda cin mutuncin mutane ba freely ka ce wani zina yake yi wani lewaɗi yake baka da wani dalili to ka gani to shine to mutum ya iskan ma mata tai tana zina kamar abin da ya faru ga wani sahabi ko da yatta gida iskan ma mata tai tare da wani ya taho yace manzo Allah manzo Allah mi a hukunci wanda ya iska ma mata tai tare da wani annabi ya kyale shi ya koma gida ya kasa zama ya koma da manzo Allah mi a hukunci wanda ya sai da ya kadan sau hudu ya ce manzo Allah ko ka ba da amsa ko ka ba da amsa gare ni ta faru lokacin nan sai Allah ta baraka wata Allah ya saukar da ayoyin abin gazana walladina yarmuna walladina yarmuna almuhsanati almu'minati alghafilat ba ita ba walladina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum ko to lokacin nan ayoyin la'ani sun kasa fa shahadatu ahadin arba'u shahadatin billahi innahu laminas sadiqin don haka yanzu in kai iskan mata na zina baka da shaida amma dai kai ka gani to in kana iya kai hankuri ne kai hankuri ɗayan biyu ko kai hankuri kuma ka rike ta matsayin matarka kai mata nasiha tunda kaddara ta huwa ta kai yana kaddara ta tajjata ba mahallinta bane kuma Allah ya kaddara ko kuma ka yi hankuri ka ba kai ka gani ba iyaka ta san ka gani ka rubuta kadda ka ba ta tahiyarta kana cikin mutuncinka tana cikin nata musamman in ga yara don in ka zo kai yi kwaro abin zai shafi ɗiyanta har abada sai an ce ya ga abin da yasa an ka sake uwarku awa ɗiyanka faɗi ka ja musu matsala amma ka tuha musu asiri ka tuha mata musulma ce musulmi ko ya yi laifi a yi haƙƙin musulunci dai har yanzu yana nan man satara musulman satara hullahu kuma yana ya tuha mata asirin zakai ya zan darasi gare ta shikenan ce ba ta koma zina har abada sai ka rubuta takarda wance ke ce amana ta ban aza hakan gaba amma dai gashi ni dai ba in ke kin take faɗi wannan ruwanki dai na roha miki asiri saboda Allah amma ga takarda ban ya zama da ki shikenan ta tahiyarta in ta zo gida wani ya saka me far wallahi an matsala an ka samu da ya sake ni shikenan to bari mutum ba shi ta ce ku kyale shi ku kyale shi shege ya faɗi to in ka kasa haka nan ka kasa tunda zukata kowa da irin wanda Allah ya mai tashi in ka kasa to maimakon a tsaya cikin gida a yi ta yaya a tafi kotu sai ka zo kotu ina ƙarar wanci na gan tana zina waye shaida ka bani da shaida to a zo a yi la'ani a kirawo ta sai a kira ni kace ina ƙarar ta yi zina gaskiya ne ce wallahi ƙarya ya kai min ni ban yi zina ba to ku zo ku yi la'ani sai ya fara billahi allazi la ilaha shine fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi ɗayansu ya yi shaida ma'ana ya yi rantsuwa rantsuwa hudu da Allah innahu lamina sadiki na cewa mai gaskiya ne ya ganta na billahi alladhi la ilaha illa huwa na ganta tana zina ɗaya billahi alladhi la ilaha illa huwa na ganta tana zina biyu billahi alladhi la ilaha illa huwa na ganta tana zina uku billahi alladhi la ilaha illa huwa na ganta tana zina hudu eh arba shahadatin eh wal khamisata sai ta biyar ya cika ta biyar ba yayin rantsuwa hudu ba sai ya cika ta biyar anna gadabal anna anna la'anatal lahi alai cewa tsinuwar Allah ta tabbata a kansa in kana min alkazi in ƙarya yake yi yayin rantsuwa hudu tabe ya ce la'ana Allah ta tabbata a kai na in ƙarya yake mata to kuma gehe to ke ko bismillah ke ma rantse ta ce billahi allazi la ilaha illa huwa wai da rau an hal azab yanzu ba ya tabbatar da tayi zina ba yayi rantsuwa to mi zai tun kuɗe mata kaga sai a tsaye da mata haddi to mi zai tun kuɗe mata haddi sai Allah ya ce wai da rau an hal azab abinda zai tun kuɗe azaba gare ta abinda azaba na haddi abinda zai tun kuɗe mata haddi an tashhada arba'a shahadatin billahi ita ma ta zo ta yi rantsuwa da Allah sau hudu innahu laminal kadhibin cewa ƙarya yake yi billahi allazi la ilaha illa huwa ni ƙarya yake min bai gana ina zina ba billahi allazi la ilaha ƙarya yake yi ban yi zina ba billahi ta hafu hudu hudu wal khamisata sai ta cika ta biyar anna anna anna gadaballahi ala ya cewa hushin Allah ya tabbata akanta in kana min sadiqina in abinda miji ya faɗi gaskiya ne yanzu kowa ya rance kuma ya gitta rayuwarsa to yanzu ne hukunci alƙali zai yi to yanzu hukuncinsu ya tashi da kotun duniya kotu koma kotun Allah Allah ɗaya zai iya hukunci iyaka shi to wannan shine la'ani da sun yi shi to aure ya mutu babu kata yace na sake ki da an yi la'ani aure ya mutu kuma kaga nan mai risala yace lam tahillu lahu abadan mutuwa ce ta ko da sun huce can gaba bai samu ya mai sheta ba ilal abd ba ta ko bai koma auren ta shine la'ani ana yi ne ga zina ko kuma ga ciki ta zo da ciki ya ce cikin nan ba nashi ba ne ciki ba nashi ba ne ta ce wallahi naka ne ce wala ba nau ba ne to a ta yi kotu yan an ka zo kotu sai ya rantsuwa da Allah hudu billahi allazi la ilaha illa cikin nan ba nawa ba ne billahi allazi la ilaha illa cikin nan ba nawa ba ne har hudu la'ana Allah ta tabbata a kansa in cikin nan nashi ne ya ce ba nashi ba ne ita kuma sai ya taho to ita kuma billahi allazi la ilaha illa cikin nan nashi ne har sau hudu sai ta cika biyar hushin Allah ya tabbata a kanta in abin da ya faɗi gaskiya ne cewa cikin nan ba nashi ba ne shi kenan kaga sun yi la'ani akan ciki to shi kenan aurensa ya mutu aurensa ya buɗe sannan yanzu cikin shi uban ba nashi ba ne sannan bai da uba shi ɗan amma kun ba shege ba ne ɗan la'ani ba shege ba ne amma allah ɗaya san uba nai wanda duk ya ce ma ɗan la'ani shege ya kafa shaida ya kai shi kotu za a mai buloli na ƙazafi ɗan la'ani muna tare zai gadi uwa ce amma ba zai gadi wancan mutum da ba uba ne bane to wannan shine la'ani Allah ya tsare mu daga la'ani da wannan Allah na tuba ka tuwa maka asiri dukkan abin gaba ya ba in ciki na da tsaya kore kore to madama ma ciki amma in dai zina ɗaya ta tun da dai ba a yi ciki ba kyalin ɗaya ka ba ta takarda ta tahiyar ta shikenan ka ta ka bai da wata kuma yanzu abubuwan da ke faruwa kenan amana ta karanta yanzu ga mata ba san me dalili ba karshen zamani ne sai ga mace da aure tana zina ni kullum ma make to wai mace ma aure ta yi zina me take nema kuma wacce irin ko kuma ga ɗaya kuma da alheri da sheri duk abin da kakai wata ran sai an gani to yanzu ran da an haka mata ya za ta yi da ɗiyanta bata jawo musu musiba ba wasu ga abin da ta yi an ka sake ta ka gani zina ga kowa ba daidai bace amma ta fi muni ga mace har daga namijin ba daidai bace tunda ita ka iya ɗauku ciki kuma wani ciki duk likitan duniya ga ba su iya zubar da shi kuma iya kake ki ce ke sha ƙwayoyi ko ai miki allura ta magan ɗaukar ciki mace nawa ta an kawa waɗannan allura amma ta ɗauki ciki oh ai iko na duk abin da Allah ya tashi halitta duniya ba mai hana ma Allah halitta shi to magani ɗaya a ji tsoron Allah kada a yi to Allah shiryar da mu yace wa man la'ana zawjatu duk wanda yayi la'ani da matarsa lam tahilla lahu abadan ba ta koma halatta gare shi har abada ta abudu tahrimi kenan haramci na har abada akwai haramci na dan lokaci kamar in kana aure da mace kaga kannanta da yannanta sun haramta gare ka amma in ka sake ta fa ko ta mutu kana iya aure kaunar ta koyarta kaga ba haramci ne na har abada ba yawa wakadhalika hakan ga allazi ya tazawwaju almar'ata wanda ya auri mace fi iddata cikin iddarta tana idda idda saki ce ko ta mutuwar miji bata kare idda ba ka san bata kare idda ba ita ma ta san bata kare idda ba kuma an ka daura muku aure shi waya dawaha kuma ya take ta fi iddata cikin iddarta ita ma ta haramta gare ilal abadi sun keta dokar Allah don haka su ma za a keta ta su wala nikaha li abdin babu aure ga bawa wala li amatin ko ga baiwa illa an yi azanar sayidu sai in shugabansu ya yi izini bawa in yana son aure ai da kai da kayi don mallakar waya ne ko ba wa mallakar wani ne to ina ga dama ya ta yi aure mai gida ina son aure yau kana son aure to sai ka samu mata kaga mai gida ya mai izini haka ita koyanga ina son in yi aure to ta ki samu miji kaga da izinin mai gida sai a yi aure to in sun ka yi illa an yi azana sayyidu sai in shugabansu ya yi izini to in sun ka yi ba da izinin shugaban ba fa yanzu an ba shi zaɓi ko ya tabbatar da auren ko ya ce a buɗe shi sai a buɗe wala ta aƙidul mar'atu wala ta aƙidul imra'atun mace ba ta ƙulla nikaha imra'atin gaya can gaba mace ba ta ƙulla auren nikaha imra'atin auren wata mace wala abdun hakan ga bawa ba ya iya ƙulla auren wata mace zan wali mace ba ta walitaka ko da ga kanta balle ga wata hakan ga bawa bai walitaka ko da ɗiyarsa tunda shi ma ai muwalla alaihi ne wanda ake walitaka ne wala man ala gairi dinil islami hakan ga wanda ba akan addinin musu wanda yake akan wani addini wanda ba musulunci ba kafiri shi ma ba zai yi walitaka ba ga diyarsa musulma diyarsa ta musulunta to yanzu in ta samu miji ba shi ya zama waliyinta ba sai to inda sarkin musulmi ya zama waliyinta as-sultanu waliyyu man la waliyya lahu amma diya ta shi kafiri in bisa addinin shi zai zama waliyinta malla abu albani ga wata kirista yana so inda wa zai na biɗa inda ubanta kirista ina za a ɗaura aure coci ya kayo sai mu yi niyya ƙarfe tar sai mu tafi can ɗaura aure mu dawo ya halatta tunda an ce ya halatta mu aure su to in za mu aure su ina za mu auren su wa zai zama waliyan su iyayen su ina za a ɗaura auren coci sai mu tafi can mu kawo ustadai coci mu ce ɗaura aure mun ka tafi dan uwan mu zai auren wata nan mu amshi wagga to waɗannan duk ba su walitaka mace ba ta walitaka bawa bai walitaka kafiri bai walitaka ga ɗiyarsa ko uwarsa musulma dole sharaɗin walitaka ya za akwai hurriya akwai zukuriya sannan akwai al'islamu suna cikin sharaɗin walitaka wala yajuzu baya halatta an ya tazawwaja rajulu mutun ya aure imra'atan mace li yuhillaha domin ya halatta ta liman dallaqaha salasan ga wanda ya sake ta saki uku fa in dallaqaha min ba'd falatan ke min eh fa in dallaqaha eh fa in dallaqaha fala tahillu lahu min ba'd hatta tankiha zawjan ghayrahu at-talaqu marratani fa'imsakun bi ma'arufin auta sirrin bi ihsanin saki wanda ake mallakar komai baya ne saki biyu yaya ake saki biyu ka sake ta ka dawo da ita a saki wani faɗa wata rana ka koma cewa ka sake ta saki biyu kenan amma na sake ki saki biyu wannan ba saki biyu ba saki guda ne na sake ki saki uku saki guda ne na sake ki saki goma saki guda ne na sake ki saki ɗari duk saki guda duk lafazin da ka yi amfani da shi ibn taymiya ce saki guda ne ba wani lafazi duk nasu yake bacci nasu yake ba'ini duk ga ra'ayinsu ibnu taymiya saki guda ne ba wani lafazi da zaka amfani da shi ya ketare sai amma ga risala za mu cin mai insha Allah ta'ala yace wanda yace nasu yake saki bacci ko ba'ini saki uku ne to da ra'ayin mai risala da ibnu taymiya wahi na ibnu taymiya yafi yafi sauki yafi lada yafi kusa ga sunna saboda hadisin na Abbas da Imam Muslim ya kawo saki ya kasance saki uku cikin kalma guda saki guda eh madalla zamanin annabi da zamanin abubakar da harkon khalifancin umar daga baya umar ya sa doka kaga in mun kai tsayin mu ga abin da annabi ya ban mu akai ne ba mu da laifi shi ma ya fi don haka saki saki wanda ya saki mata ta saki uku ina yake ina yake wala yajuz an yatazawwaja ar-rajulu imra'atan baya halatta mutun ya auri wata mata li hillaha domin ya halatta ta liman dallaqa thalathan ga wanda ya sake ta saki uku wanda yayi saki biyu ya sake ta yau an ka koma wani fada ya koma sakin ta ba biyu ba kenan to sai Allah ya ce fa in dallaqaha in ya koma sakin ta na nawa kenan na uku bayan marratani ya bayan yayi marratani marra ba da marra shine marratani kamar yadda Allah ke cewa cikin suratul mulki ya kalli sama ya gani ya ayat take sun marji ilbasar to kahinta kahinta wacce aya eh eh eh farji ilbasara hal tara min futur kamar yadda ganinka ka kalli sama ka gani akwai wata caguwa gare ta sun marji ilbasara karrataini karrataini ma'anarsu guda da marrataini ka sake maimaita gani karrataini na biyu ka koma dibawa the second time ka gani wai akwai caguwa gare ta to kaga Allah ya ce ka diba sau biyu yanzu in ni yi haka na diba in na yi awa goma ana ce mai marrataini me zai zama marrataini in ni diba in kawo da huskata sannan in sake dibawa shi an na diba the second time amma in ni diba haka in na yi awa nawa ina kallo ba a ce mai sau biyu to haka haka saki yanzu annabi ya ce duk wanda ya salla ya tasbih 33 sai ka ce subhanallahi 33 ka yi tasbih 33 ba ba kai ba sai ka ce subhanallah subhanallah subhanallah 33 sannan kai 33 amma ka ce dai subhanallahi 33 ba mai dauka ce 33 guda kai to haka in ka ce na sake ki saki uku guda kai saki uku cikin kalma guda ko cikin majalisi guda cikin kalma guda na sake ki sake uku cikin majalisi guda kuma na sake ki na sake ki na sake ki duk wannan saki guda ne sai an koma wani fada kuma ka koma yi biyu kenan to ɗan an koma yin fada bayan ka yi biyu fa in dallaqaha in ya koma sakinta fala tahillu lahu min ba'adu bayan yayi saki biyu in ya koma yin na uku to ba ta koma halatta gare shi hatta tanke hazaujan ghairahu sai ta aure wani miji wanda ba shi ba kaga wanda an ka saki saki uku kenan to ba ta halatta to baya halatta ga mutum ya aure mace don ya halatta ta ga wanda ya saki da saki uku kasan da ana shiri da mutum shi wanga miji da ya saki da saki uku ya da dama to sai ya shirya da wani ya bashi kuɗin sadaki da kuɗin jangatai akan ya aure ta bai saduwa da ita sai ya sako mai ita shikenan wai an wa Allah wayo to ya an kai irin wannan aure bai halatta ta ba wallahi hillu hadhalika irin wannan aure bai halatta ta ba annabi ya ce la hatta ya duka min usailataha wa ta duka min usailatahu sai ya dandani zumar ta dandani tashi ma'ana sai sun sadu da juna to da yawa an kai irin wannan sai ya ji shi kan bai iya sakinta ko ko ta ji ta hisan wanga bisa ga wancan shikenan wani dattijo ya shirya da wani dattijo ya ba shi kuɗi ya aure waccan da ya saka saki uku da ya aure ta sai ya riƙe abi ta yau za ka sauko ta ce zau sake ta yau za ka ce to a auren ɗiba ya ce wala ni auren gaskiya na ne wala ya juzu na kahulun muhrim mai harrama da hajji ko umra wanda ya harrama to aure ne baya halatta baya halatta aure ne bai halatta li nafsi ga kansa wala ya aqidu nikahan bai kulla aure da gairihi ga waninsa baya aure baya aurarwa ai mun yoshi kwanaki ko eh la yankihu al-muhrimu wa la yunkahu wala wala ya khatubu mai ne mai harama ko da haji ko da umra wa ya riga ya harama to bai aure bai aurarsuwa ko nema aure ba yayi ko kada ba ba yayi na fatar kun fahimta to in in yayi fa za a bude shi bai yi tunda annabi ya ce babu shi wala yajuz nikahul marid auren marashi lafiya rashin lafiyar da yayi nisa to baya halatta amma in don ciwon kai ko ciwon ciki ko ciwon kafa ko wani abu wannan duk bai hada daura ma aure amma dai kana cikin rashin lafiya kuma rashin lafiya yayi ma nisa kace zaka aure mu abinda aka dauka sunna haka ka jawo ta don in ka mutu ta zan cikin magada to to ba za a yi wannan auren ba sai dai in ka bukatu mutukan bukata wannan sai a daura shi ne ce wallahi juz nikahul maridi auren marashi lahiya baya halatta wa yusahu in ma an kulla shi to ana bude shi wa in bana biha to in ya sadu da ita fala hasadaqu sadaqi ya tabbatar mata fi thuluthi cikin sulusin dukiyar da ya bari mu badda an shi za a fara da shi da ya daura mata aure cikin rashin lafiya kuma sai ya mutu ya mutu cikin rashin lafiya in ya sadu da ita ci sadakinta to sai an kai sa'a bai biya ta sadaki ba ko da ya mutu to cikin dukiyar gado shi za a shi ya ce mubadda'an yanzu ba gado za a fara rabawa ba sai an hiddan mata sadakin ta tukun a hiddan mata sadakin ta shine mubadda'an da shi za a farawa sannan abin da ya rage sai a raba magada wala mirasa laha amma ba ta da gado ita ku sadakin na ɗaya annata walau dallakal maridum da atahu hakan game da shi lafiya rashin lafiyar da yawa mutum tsanani irin wanda an kace bai bai halatta kai aure da irin rashin lafiyar nan ba ko to kana cikin irin wannan rashin lafiya kuma sai ya saki mata tai lazimahu zalika sakin ya lazimtai wa kana lahal mirasu minhu amma in ya mutu cikin wannan rashin lafiya to za ta zo ta yi gado ko da idda ta kare ko don za mu ɗauka mista ya sake ta waccan da yana cikin rashin lafiya mai tsani ya auro ta mun ɗauka ya auro ta ne domin ya mata hanya ta ci gado shi yasa an kace ba za a bata ba amma dan in ya samu da ita za a bata sadaki to ita kuma wanga yana cikin rashin lafiya mai tsanani ya sake ta za mu ɗauka kila ba ta yi mai da'a sunna ya kai ya kore ta daga cin gado to shari'a za ta mai shi ta ci gado ko da ta ƙara idda ta tai ta auri wani miji in dai bai warke ga rashin lahiyar nan bayan mutu ko bayan shekara nawa ne za ta tauce ka cikin mata ta ci gado kun ji wannan to yace wa kana al mirath gado ya tabbata gare ta minhu da gare shi in ma tafi mardihi zalika in dai ya mur cikin wannan rashin lafiya amma in ya warke ya koma yan wata wannan kaga shikenan ba ta da gado wa man dallaka imra'atahu thalathan wanda duk ya saki mata ta saki uku lam tahilla lahu ba ta koma halatta gare shi bi milkin ta hanyar mallaka wala nikahin ko aure hatta tanki hazaujan gairo sai ta aure wani miji wanda ba shi ba to sai mu tsaya nan ko madalla Allah ya sa mana albarka ga abin da mun ka karanta ka gani ku zanka daddaka ilimi ne wanga zube ban ƙwarya to